barkanmu da saduwa a yau talata biyu ga watan almuharram watan farko a jerin watanni na kalandar musulunci a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na 28 ga watan hudu wato shekara ta 1998 a shekarar bature ina mana barka da shiga sabuwar shekara ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa shekara ta alkhairi a gare mu ya sa shekara ta haɓakar ayyukan addinin musulunci yanzu wannan ya zama ishara gare mu cewa shekara ta riga ta wuce wata sabuwa ta zo ba mu da tabbas din ganin wato abin da zai zo na karshen ta kuma farkon shekarar ta musulunci yanzu sai mu rinka lissafi kenan daya biyu uku hudu da man san cewa gobe tara ga wata sai mu tashi da azumi jibi goma ga wata sai mu tashi da azumi azumin tasu'a da azumin ashura waɗannan kwanaki guda biyu mustahabbi ne azumtar su kamar yadda ya tabbata a sunan annabi sallallahu alaihi wasallam azumin ashura dai annabi ya azumce shi kuma ya yi umarni da shi lokacin da annabi ya hijira zuwa madina ya tarar da yahudawa suna azumtar ranar ashura goma ga watan almuharram sai ce saboda mai sai suka ce ita ce ranar da Allah ya ceci annabi Musa alaihi salam daga sharrin Fir'auna ita ce ranar da Allah ya dulmiyar da Fir'auna ya ni'imtar da annabi Musa da kuma banu Isra'ilawa sai annabi ce na hannu a haqqu bi Musa minkum mu ne muka fi ku dangantaka da annabi Musa alaihi salam da aka sai annabi ya umarci wannan rana ya ce kuma a tashi da azumi har ma ya sa aka yi shela a wani yini ya ce yau dai ranar Ashura ce wanda ya wayi gari bai ci komai ba to kar ya ci ya ci gaba da azumi wanda kuma ya fara ci shi ma ya kame bakinsa ya ci gaba da azumi an fahimta ku to haka annabi ya ta azunta har ya zuwa lokacin da ya bar duniya a shekaran karshe zai bar duniya kamar yadda hadisi ya zo cikin sahih muslim sai ce idan Allah ya kai shekara mai zuwa za mu azunci tara da goma dan mu saba ma yahudawa tunda su goma kada suke mu za mu kara mu azunci tara da goma to sai Allah bai kai karshen rayuwar annabi zuwa wannan rana ba to tunda dai yayi isara zuwa ga ayi to sai zo musahabi azuntar waɗannan rane ko ba wajibi bane amma mutum na iya yi ya kuma umarci matansa su yi ya umarci ƴaƴansa wanda za su iya yin azumi ko da ba su kai ga balaga ba su yi sahabban annabi sun kasance a dacan suna umartan yaransu da azuntar ranan goma ga wata suka ce har in rana ta taki suna jin yunwa sai mu kawo musu kayan wasa mu ɗauke hankalinsu har dai sai sun kai wannan azumin to yara kanana kenan ballantana ko mutum yana da yaya balagai maza ko mata kaga mun daga aula kenan ya umarce su to Allah ba mu ikon aiki da wannan sunna ta annabi yau mu tashi maganar mu zamu tashi qira'atuhu sallallahu alaihi wa sallam ba'da al-fatiha shine kasar na nawa yau wai masu kasa din gwamnati na na goma sha shida ko darasi na goma sha shida yau wannan shine darasi na goma sha shida a cikin wannan littafi صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة wato karatun annabi bayan ya kammala fatiha a cikin sallolinsa me yake karantawa bayan ya kammala karatun fatiha yaya ɗabi'ar karatunsa take game da sura ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها كيف تزاد النبي ده نقوم شابيو to ai ku ne ba ku faɗa da wuri kun ji kafin na goma sha biyu ne sai fata salatin nabi wato kitabu tauhid ne ko kuke lissafi ta shiga wato wannan shine darasi na goma sha biyu a cikin wannan littafi sai fata salatin nabi sallallahu alaihi wasallam thumma kana sallallahu alaihi wa sallam annabi da mun tabbata gare shi ya kasance ya karau ba'da al-fatiha yana karatu a bayan fatiha abinda yake karantawa suratan wata suran daban ghairaha banda fatiha din wa kana yutiluha ahyanan ya kasance yakan tsawaita ita sura din a waɗansu lokutan wa yuqassiruha ahyanan wani lokutan kuma yakan gajarta karatun sura din li'aridin saboda wani abu da zai iya bujiro min li'arid safarin imma saboda kasancewa ta matafi halin tafiya hali ne na saukar karatu da haka idan kana limamin matafiya sai kai karatu mai sauki kai da jajjerun surori aw su'alin ko idan tari ya dami annabi sallallahu alaihi wasallam su'al bil ayn tari kenan aw aw maradin ko wata rashin lafiya an gane ku aw buka'i sabiyin ko in annabi na cikin sahu sai yaro na kuka to sai dauka cewa to mahaifiyarsa kenan yanzu yaron nan zai hana ta sukewa bari mu gajeruwar sura dan saboda ta huta كما قال انس بن مالك رضي الله عنه كما رد انس بن مالك فدا الله قال الدادريسي يتي جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر جوز بمعنى خفف النبي يا سوق كراتو ذات يوم او ترانا في الفجر الوك كراتو صلى اصبات وفي حديث اخر او حديث دبن سوى صلى الصبح فقرأ بأكثر سورتين في القرآن يا يصلم أسباع ركعوين بيو سيكرن تامس وفيا تجيرون سورة ريديو سكين قرآن وانا سورة ريديو وفيا تجيرون تابدا بيو سكين قرآن lalle dai ina da na tara ciki to ta biyan ko kul wallahu ko wala tari wace da mutum fa qila ya rasulullahi lima jawwazta sai aka ce ya manzan Allah dan mai kai gajeren karatu kaji sahabbai gajeren karatu ma sai sun tambaya me hikima a ciki kala sai yace sami'tu buka asabiyin na ji kukan wani yaro ne karami fa zanantu anna ummuhu ma'ana tusalli sai na tsammaci cewa mahaifiyarsa tana tare da mu tana sallah fa aradtu an ufrigha lahu ummuhu sai na ga ya kamata in yi maza in sakan masa mahaifiyarsa wato in mai a magana sallah ta tafi ta je ta shagalta da yaranta sallallahu alaihi wasallam wato wannan sai nuna mana cewa kenan sunna ne liman ya kiyaye halayen mabiyansa sallah idan akwai mata ya ji kuka to ya sauƙaƙa saboda yara din ko idan ana cikin tafiya ne ya sauƙaƙa saboda marasa lafiya ko kuma shi idan baya da lafiya ko ya ji wani bawan Allah yana fama da rashin lafiya yana ta tari a cikin sahu to sai ya maza ya karanta gajejjerun surori a kammala duk wannan wato siffa ce na sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kamata limamai su kiyaye sannan masu sallah ɗaiɗai kuma su kiyaye ya sa lamba a kasa karkashin hadisin can na da muka kasance jawwaza ya sa lamba ta uku yace ma'ana jawwaza sallallahu alaihi wasallam zata yawan fil fajr ma'anarsa ai khaffafa ya sauƙaƙa karatu wa fi hadha al hadith wa amsalihi jawazu idkhal sibyan al masajid wannan hadisi da makamantansa yana nuna mana halaccin shigar da yara a masallaci in yara sun zo masallaci ba a kore su komin kankanta su kuwa وأما الحديث المتداول على الألسنة أما وانا حديث دا أكي ياو دا شيكان هرسنا متاني دا سكي جوا جنبوا مساجدكم صبيانكم كوني سنتد دا يارنكو دا كما سلاتنكو ما ليتي وانا حديث فضعيف لا يهتج به اتفاقا حديث نضعيف اتفاق ما لم يبقى ما يبدش هجة ومن ضعفه ابن الجوزي والمنذري والهيثمي والهاتف بن هجر الأثقلاني والبوسيري وقال عبد الحق الاسبيلي لا اصل له wannan manyan malamai ibn al-jawzi ibn al-munzir al-munziri al-haythami hafiz ibn hajar al-busairi duk sun za'ifantar da hadisin abdul haqq al-isbili yace la asla lahu idan suka ce hadisi la asla lahu ma'ana guda biyu ce a wurin malaman mustalahul hadis ko ya kasance la asla lahu ba ma inda aka rawaito shi cikin littattafan sunna sanannu baya cikin siyahu baya cikin sunan baya cikin ma'ajin baya cikin ajra haka kawai ya duro daga sama wani ya faɗe shi sai mutane suka yi ta yawo da shi a baki amma in ka duba babu shi a littafi sai a baki ko ya kasance hadisin asalinsa akwai an ruwaito shi amma sanadinsa bai inganta ba gaba ɗaya to sai su ce la asala lahu yana la asala lahu sahihun baya da asali ingantacce an gane ko wato kenan yara ana iya sa su a masallaci kuma in sun shigo masallaci kuma ba a kore su wancan hadisi kuma da muka karasa na karshe da yake cewa ya ji kukan yaro ya tsammaci mahaifiyarsa na nan sai ya kammala sallah don saboda mahaifiyarsa wannan hadisi gashi nan Ahmad ne ya rawaito shi bi sanadin sahihin wal hadith al akhar rawahu ibn abi daud fil masahib ibn abi daud ya rawaito ɗayan hadisin a cikin littafin al masahib وكان يقول إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها النبي هكذا تينا cewa إني لأدخل في الصلاة لليني نكن shiga cikin sallah وأنا أريد إطالتها إنا من نير قوي تصلى فأسمع بكاء الصبي كوي سي إن جكوكن يارو فأتجوز في صلاتي sai in sauƙaƙa sallah ɗin in yi karatu gajere mimma a'lamu a'lamu min shiddati wajdi ummihi min buka'ihi saboda abin da na sani na tsananin damuwar mahaifiyarsa alwajdu damuwa kenan wato ko fushi ko damuwa shine alwajdu shi ma dai mabinsa wajada mudari'insa yajidu mazdarinsa alwajdu wajada yajidu kamar wajada na samu kenan yajidu shi ma dai mudari'insa kenan amma can mazdarinsa shine mai wujud wajada yajidu wujudan wajada yajidu wajdan to amma bambancin su shine idan aka ce waje da kaza wato wanda yake nuna ma'anan samu shi wannan ya ta'adda bi nafsihi la ta'adda bil harfi amma wannan kuma ya ta'adda bil harfi sai ka ce wajadtu ala zaidin abin nufi zabibtu alaihi na yi fushi da shi sai in ce wajadtu alai amma idan na ce wajadtuhu na same shi kenan kaga wanda yake nuna alwujud ya ta'adda bi nafsi wanda yake nuna fushi kuma ya ta'adda bil harfi wai da an shiga cikin ka'idojin larabci duk sai mutane kuma su yi shiru kaza kaza kowa ya zama dan kallo kuma kenan ba ma karanta larabci kenan sai dai kawai mutum yi shi kadai dan ya nemi lada wajen Allah amma kuma sai ya shiru wa ana uridu bi talata fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi salati mimma a'lamu annabi ta sai in takaita sallata saboda abin da na sani min shiddati wajdi ummihi na tsananin damuwar mahaifiyarsa min buka'ihi saboda kukansa min buka'ihi min anan kaga sababiyya ce kenan ko yani sababi buka'ihi kenan wannan hadisi imamu bukhari da imamu muslim suka rawaito a takaice kaga wannan na nuna mana idan liman ya ji kukan yaro cikin sallah matukar dama masallaci mata na zuwa zai tsammata kenan mahaifiyarsa za ta damu sai ya sauƙaƙa karatu dan saboda mahaifiyarsa ta kula da yaron wa kana yabtadi'u min awwali surati wa yukammiluha fi aghlabi ahwalihi sunnar annabi karatu a cikin sallah na sura yakan fara ne daga farkon sura kuma ya kammala suran har karshen ta fi aglabi a hawalihi wannan shine mafi rinjayen halayen annabi an gane ku malai ce dullu li zalika ahadithu kathiratun sata'ti fi ma ba'du hadisai masu yawa na nuna haka bayanin su zai nan gaba wato kenan a mafi rinjayen halin annabi yakan fari karatun sura daga ina farko kuma har kai ta ina karfe wannan shine mafi rinjaye cewa wannan shine mafi rinjaye a gefen sa akwai ne wanda ba mai rinjaye ba wato kenan baya farawa daga farko wani lokacin sannan ba lalle bane ya kai karfe sai dai wannan shine abin da yake mafi karancin faruwa abin da muka gabatar shine mafi rinjayen faruwa kun fahimta da kyau wa kan wa yaqulu annabi yakan ce وأعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود kowace sura ku ba ta haƙƙinta ku ba ta rabanta ta samu ruku'i ta samu sujada ma'ana kenan idan ka zo kowace raka ka karanta sura daga farkon ta karshen ta ya zanto wannan surar ta samu ita gaba ɗayanta ta samu ruku'i ta samu sujada kun fahimta da kyau wannan hadisi ibnu abi shayba ne ya ruwaito shi وأحمد وعبد الغني المقدسي في السنن بسند صحيح وفي لفظ لكل سورة ركعة a wani lafazin hadisin yana cewa kowace sura tana da raka'arta ma'ana tana da raka'a ta ta ta kanta duk wannan abin da yake nuna wa mustahabbanci da kuma cewa wannan shine mafi dacewa ibn nasar ya rawaito wannan hadisi wa tahawi bi sanadin sahihin wa ma'anar hadisi indi shaykh nasir da albani ce ma'anar wannan hadisi a fahimta ta ij'alu li kulli rak'atin suratan kamila kowace ruku'i kowace raka'a ku ba ta sura cikakkiya hatta yakuna hazzur raka'ati biha kamilan har ya zanto kowace raka'a ta samu cikakkiyan wato rabanta na sura kenan wal amru lin nadabi amma wannan umarni umarni ne na mustahabbanci ba na wajibci ba bi dalili ma ya ci akibahu saboda abin da zai biyo bayan wannan hadisin وكان تارة يقسمها في ركعتين أو لوكة النبي كرب سورة أتكر ركو إيبيو ركعة فرقو باين فاتحة سيد وكيوت سورة يكرن كربنتا كما المثالي يفارى سورة الحجرات daga farkonta har ya zuwa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun sai ruku'i idan ya tashi raka'a ta biyu karanta fatiha bayan ya kammala sai ya fara ya ayyu allazina amanu la yaskar qaumin min qaumin zuwa karshen sura wannan misali ne ne to wannan shine wato wa kana yuqassimuha fi rak'atayn wani lokacin sura daya sai ya raba ta cikin rak'o'i biyu wa taratan yu'iduha kullaha fi rak'ati thaniya wani lokacin idan idan ya tashi ya yi fatiha sai ya karanta wal fajri a raka'a farko ya sake tashi ya yi fatiha a raka'a ta biyu sai ya sake maimaita wal fajr din wato shine ma'anan ya yi duha wannan shi ma misali ne annabi na maimaita sura ɗaya a cikin rakoyi guda biyu ashe idan mutum ya yi wannan ba aibi bane ba wannan hadisi kuwa yake cewa kama fa'ala fi salatul fajr wa yati qariban yayi haka a salatul fajr kamar yadda zai zo nan gaba وكان احيانا يجمع في الركعه الواحده بين السورتين او اكثر wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin raka'a ɗaya sai ya karanta sura biyu sama abin da zuwa abin da ya sama da biyu a raka'a kawai guda ɗaya yayi fatiha misali ya karanta wal fajr ya karanta lahu qasim ya karanta wal shams sannan ya ruku'i dai tashi kuma ya sake fatiha a raka'a ta biyu ya karanta wal layli ya karanta wal duha alam nashra zuwa illa masha Allah wato ya halatta kenan mutum ya karanta sura biyu a cikin raka ɗaya ko sama da biyu idan mutum ya haka duk ya halatta an gane ko yace wa yati tafsiluhu wa takrijuhu qariban wannan hadisi bayanin su zai nan gaba da filla filla da kuma wasu waye suka ruwaito shi zai zo nan gaba wa kad kana rajulun min al-ansari ya'umuhum fi masjid quba karka manta lokacin da ka karanta sura sama da biyu a raka'an farko kowace sura tana bukatan basmala kowace sura domin ka'ida cikin karatun qur'ani kowace sura sai kai basmala in banda surat tauba wa ma ma tasilha aw badata bara'atan litanzilha bis-sayfi lasta mubasmila wala budda minha ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا وتو إن ذاكرت سورة براءة دقى فرقنتا تبرك بسم ba. amma wala budda minha dole ne ka karanta basmala ibtida'ika suratan siwaha in za ka karanta wata sura cikin qur'ani wadda ba bara'a ba dole ka karanta basmala wa fil ajza'i khayyira man tala ya man tsakiyar sura zaka fara karatu to wannan in ka ga dama kai bismillah in ka ga dama kai ki amma farkon sura dai dole sai da me basmala to kuma karka manta hukuncin basmala a sallah annabi na yin ta ne a sirrance wannan shine sunnarta an fahimta ko kenan lokacin da mutum zai karanta sura sama da daya kaga farkon kowace sura za ka yi basmala ko da karatun bayyana kake sannan ka cigaba da bayyana karatun ka in ka je karshen ta kafin ka shiga wancan sai ka tsaya ka sabanta basmala a surance sannan kuma ka karanta a bayyana ka cigaba da haka kun fahimta da kyau وقد كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء wani mutum cikin mutanen madina ya kasance yana shugabanta sahabbai sallah a masallacin quba wa kana kullama ftata suratan yaqra'u biha lahum fi salati mimma yaqra'u bihi ya kasance duk lokacin da zai karanta wata sura a cikin sallah cikin abin da yake karantawa din nan iftata bi kul huwallahu ahad idan yi fatiha sai ya karanta kul huwallahu ahad sannan ya karanta surar da yake so ya karanta haka yan an zo raka ta biyu idan ya fatiha sai ya karanta kul wallahu ahad sannan ya cigaba da wata sura shi kaida tsaye nan kullum kul wallahu ahad in ce mabudi na karatun surar sa hatta ya furuga minha hatta ya kare ta thumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha sannan ya karanta wata sura tare da ita wa kana yasna'u zalika fi kulli raka'a ya kasance yana haka cikin kowace raka'a fa kallamahu ashabuhu sai waɗanda suke bin su sallah suka yi masa magana فقالوا سكتي انك تفتتح بهذه السوره kai kullun ka saba sai ka bude karatu da wannan sura ma'ana suratul ikhlas qul huwallahu thumma la tara annaha tujzi'uka sannan ka ganin ka wannan ba za ta wadatar da kai ba baka ganin ta wadatar da kai hatta taqra bi ukhra har sai ka kuma karanta wata sura din daban sai suka ce fa imma an taqra biha to kaga ko dai ka karanta ita kul huwallahu kadai wa imma an tada'a wa taqra bi ukra ko ka kyale ka ka karanta wanda kake so amma kar ka hada mana biyu fa qala kaji mabu kenan za su abin nan mabu sun yi zanga zangar lumana kenan tunda ba sai sun cire shi ba yanzu zanga zanga suka yi ta lumana fa qala sai liman yace ma ana bi tarikiha ni ko ba zan barta ba in ahbabtum an a'ummakum bidhalika fa'altu in kuna so in ci gaba muku da limanci a haka to lalle ku kyale ne haka hakan zan yi wa in karihitum taraktukum in ba ku so shi kenan sai barin ku masallacin ku je ku na da wani liman wa kanu yarawna annahu min afdalihim su ko sun san cewa shi ya fi su falala ana san limanci wanda ya fi karatun Qur'ani sun ga shi ya fi su wanda ya fi sanin sunna sun ga kuma ya tsara su to sai suka hakura da bukatun su wato kaga yadda sahabbai suke tafiya kenan cikin ladabi da biyayya ko da ana da bukatun zuciya to kuma ana kallon wani abu da shari'a ta dora ba a fifita bukatun zuciya akan me bukatun shari'a وكانوا يرون انه من افضلهم وكرهوا ان يؤمهم غيره sai suka ki a ce wani ne zai musulmanci ba wannan ba falamma atahum annabi sallallahu alaihi wa sallam yayin da annabi ya kai ziyara masallacin ku wata rana akhbaruhu al-khabar saboda annabi wani lokacin yana cikin madina kawai sai ya tashi hawa abin hawan sai ya alwala daga gida ya hawa abin hawa ya tafi masallacin ku bai je ya sallah raka'a biyu ya dawo saboda ya ce wanda ya je masallacin ku bai raka'a biyu daidai yake da wanda ya umara sallallahu alaihi wa sallam to annabi ya zo wannan zagayen in ma ya kawo wa musulman wadan ziyara ko ya zo dan ya yi ta wannan sallah ta sunna da ya zo akhbaruhu al-khabara sai suka ba shi labari fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaga duk wannan na nuna tafiya akan ilimi yanzu abin da ya ana su cire shi su dai suna ganin lalle wannan abin ba haka suke so ba shi kuma yace ba zai dana ba me yana su cire shi sun ilmantu daga bakin annabi cewa mafi fallaci ya kamata ya limanci kuma sun duba sun ga ya tsara su falala da haka sai suka hakura amma har yanzu abin na damun su to tun da haka ne kafin su dauki mataki ba su daukaka zuwa ga wanda yake malamin duka shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka bai ma annabi labari fa qala sai annabi ce ya fulan ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka me yana kai aiki da abin da yan uwanka suka ce kai وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة ko me yasa kai duk kowace raka'a ma sai ka karanta kul wallahu me ya dauki me ya dora ka kan lazantar kul wallahu cikin kowace raka'a fa qala sai ce inni uhibbuha ce ni kan ina kaunan wannan sura fa qala sai annabi ce hubbuka iyyaha adkhalaka aljanna san da kake yi din nan ya shigar da kai aljanna zai shigar da kai aljanna sai annabi ya shiru ta akwai magana ko shi yasa mai ruwayar ma ya tsaya nan ai ba sai ya ce ba kuma su ma suka yi shiru yanzu wannan hadisi na nuna mana falalan kulhu wallahu ahad ga wani na kaulatar adannin kaulatar ta ya samu shiga aljanna to abin da yasa ita kulhu wallahu ahad ta kunshi tauhidi ne daga farkon ta har karshen ta tauhidi ne farkake Allah daga dukkan wata tawaya siffanta shi da dukkan wata kamala dan kaga qul huwallahu ahad ka ce musu shine Allah kuma ahad kadaitacce Allahu as-samad shine Allah kuma as-samad to menene as-samad as-samad alladhi tahtaju ilayhi al-khalaiq kulluha wa la yahtaju ilayha wanda kowa yana da bukatansa shi kuma baya bukatan kowa allazi tuqsadu ilayhi inda qada'il hawa'i wanda shi ake nufata yayin da duk bukatu suka koro kowa a can zai fake shine as-samad an fahimta ko lam yalid wa lam yulad lam yalid wato ainihin bai haifa ba wa lam yulad kuma bai haife shi ba lam yakul lahu kufuwan ahad kaga farkon ta sufofi na kamala aka tabbatar wa Allah karshen ta kowa ya ka kore masa sufofi na tawaya inda shine kashin bayan tauhidi kenan to shi yasa ake kiranta suratul ikhlas shi yasa take da falala sama da sauran surori wannan hadisi imam al-bukhari ya ruwaito shi ta'liqan a matsayin hadisi mu'allaq wa tirmidhi mawsulan imam tirmidhi ya kawo shi da sanadin sa wa sahahu kuma ya inganta shi wato kuma kaga hadisin shine ya zama hujja kan cewa mutum na iya karanta sura sama da daya a raka'a daya ko tun daga shi wani mutum yayi kuma annabi ya tabbatar da shi bai hana shi ba matashiyar magana ta gaba jam'uhu sallallahu alaihi wa sallama bainan nazair wa ghairiha fi raka'a jam'uhu sallallahu alaihi wa sallam bainan nazair yadda annabi ke hada bainan nazair tsakanin surori makamanta juna sune annabair makamanta juna wa ghairiha ko waɗanda ma ba makamanta juna din ba fi raka'a a raka'a daya me ake nufi da kamanceceniya wadanda suka ce kamanceceniya ta fuskar tsawo sai ya ɗauki wannan sura da wata makamanciyar ta wajen tsawo ya karanta su a raka a ɗaya ko kuma a'a waɗanda suka ce kamanceceniya ta fuskar safan da kowace sura ta kunsa wannan sura ta kunshi tauhidi ta kunshi kaza sai ya samu wata yar uwarta makamancin ta mai tauhidi sai ya karanta su gaba ɗaya a sura ɗaya a raka ɗaya to annazair da zai iya daukan wannan ma'anar amma yanzu in muka bi za mu gane me yake nufi ko da kimanin ya sa lamba da ya kasa ko ita wa kana wa kana yakrinu bainan nazair min al mufassal annabi ya kasance yana hada annazair makamanta juna min al mufassal daga cikin al mufassal al mufassal kuma shine daga farkon suratul hujurat zuwa abin da ya kawo karshen suratul nas wannan bangaren shine ake kiransa al mufassal a cikin alqur'ani wadannan suka ce daga farkon suratul qaf wadansu kuma suka faɗi wadansu magana da ba wannan ba to shi ne malam yasa da kasa yace as-suwar al-mutamathila idan an ce an-nazair ana nufin surori makamanta juna fil ma'ani ta fuskar ma'ana kalmau izati kamar waɗanda suka kunshi wa'azi aw al-hikami ko suka kunshi hukunci wato hikimomi aw al-hukmi ko hukunci hukunci wato wato hukumi hukunci kenan aw al-qisas ko waɗanda suka kunshi kissoshi wal mufassal abinda ko ake kira da al-mufassal muntahahu akhirul furqan ittifaqan wa ibtida'uhu min qaf ala asahi akhir alqur'ani ittifaqan wato karshen dai al-mufassal shine karshen qur'ani min al-jannati wan nar amma wabti da'uhu farkon daga al-mufassal kuma shine min qaf daga farkon suratul qaf malai ce ala asahi bisa ga wafi inganci wadan suka ce daga farkon suratul hujurat Allah ne ko saboda surorin qur'ani akwai at-tiwam wato suna surorin nan guda bakwai sannan akwai al-ma'in wato sune dukkan surorin da ayoyin su sun wuce aya 100 sannan akwai kaza akwai kaza har dai zuwa al-mufassal to al-mufassal kuma akwai tuwal al-mufassal akwai awsat al-mufassal kuma akwai qisas al-mufassal wannan wanda sai karanta ulumul qur'an sun san wannan a takaice dai mu dai daga mufassal shine daga ina daga farkon suratul kaf zuwa karshen suratul nas wannan surorin sunan su al-mufassal a cikin al-qur'ani to akwai tuwal al-mufassal shine waɗansu suka ce tun daga farkon suratul qaf din har ya zuwa wato ainihin a karshen suratu al-mursalati daga nan gurin kuma a wasatul mufassal har ya zuwa wato ainihin wattini wadan suka karasa kasa wadan suka ce daga alamkar kafa sannan ka sarul mufassal zuwa kasa duk rabu rabu ne dai wanda akwai cikin littafin ulumul qur'ani a takaice dai al-mufassal annabi ya kasance ya karnu bainan nazair yana yana hada yana gwama tsakanin surori makamanta juna min al-mufassal daga cikin al-mufassal fa kana yaqra'u suratul rahman wan najmi wani lokacin sai ya karanta suratul rahman da kuma suratul najmi an gane ko fi raka'atin a raka'a daya raka'a daya ce fa yayi fata ya karanta suratul rahman da kuma suratul najmi waqtarabati wal haqqa ya karanta kuma yake tarabata sa'atu wa shakka al-qamar da kuma suratul haqqa fi raka'atin a raka'a wa turi wa zariyat fi raka'a wani lokacin ya hada suratul zariyat da kuma idza waqa'at al-waqi'a wato da suratul turi a raka'a daya wa idza waqa'at al-waqi'a wa nun fi raka'a ya karanta kuma idza waqa'at al-waqi'a da suratul nun a raka'a daya wa sa'ala sa'ilun bi azabin waqi'a wan nazi'at fi raka'a ويل للمتصفين وهبط في ركعة المدثر والمزمل في ركعة هل أتى على الإنسان ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة وأما يتساءلون والمرسلات في ركعة والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة النبي دينا يا حقا ونلوكت wannan hadisi ya zo cikin bukari da muslim idan kuka duba can farko da yasa nan ba ta hudu a kasa shafin da muka wuce sai ce ar-raqam al-awwal lis-suwar wa ar-raqam ath-thani li ajli ayatiha bayan ya kawo suratul rahman sai ya bada lamba 55 ko a gaba kuma ya bada lamba 78 ko yace to lamba ta farko din yana nufin ta sura kenan jerin ta cikin qur'ani ita ce sura ta 55 ayoyin ta kuma 78 kenan wani shine ar-raqam al-awwal lis-suwar wa ar-raqam ath-thani li ajli ayatiha da yazo wan najmi sai ya lamba 53 ko sai kuma ya lamba 62 hamsin da uku yana nufin ita ce jerin sura ta hamsin da uku a cikin Qur'ani ayoyin ta kuma sittin da biyu to haka dai har dai zuwa karshe malam ya baka ka'ida ne sun ce wa kada kashafa lana at-tarqim al-awwal annahu sallallahu alaihi wasallam lam yura'i fil jam'i bayna kathirin min hadhihi an-nazair tartib al-mushaf wani abu mai muhimmanci dai kamata mu fahimta mu sake biyowa wa kana yakarnu bainan nazair min al-mufassal fa kana yakrahu suratul rahman wan najm idha hawa sai ya karanta suratul rahman sannan ya karanta me wan najm idha hawa a wato ainihin arka wanda a jerin su a qur'anance wacce ta fara zuwa jerin qur'ani annajmi sannan me shine ma ce wa kada kashafa lana at-tarqim al-awwal jerin farko din nan ya bayyana mana cewa annahu sallallahu alaihi wasallam shi annabi sallallahu alaihi wasallam da gare shi lam yura'i fil jam'i idan ya zo hada surori guda biyu ba lalle bane ya kiyaye baina kasirin min hadhihi an-nazair tsakanin waɗannan dangogin surori guda biyu ba lalle bane ya kiyaye tartibal mushaf jerin su a qur'anance idan ya ga dama sai karanta suratul rahman je karshen ta sannan kuma ya zo karanta suratul najmi kaga wannan ya halatta kenan idan ka ga dama ka karanta suratul fajri sannan kuma ka yi wata maka zo ka karanta wasu sama'i zatul buruj ba lallai bane wai in ka karanta suratul fajri kuma a ce sai ka dubo da suke kasa da ita kamar me la kusumu bi yawmil qiyamah a bi hadal balad ko wa shamsi ko wal layli ko wad duha ba lallai bane kai wannan in ka ga dama kai wannan in ka ga dama ka hargitsa ba komai akan ka sallaka kuma tayi kun fahimta ko wato ba abin da zai fahimtar da mutum addini cikin ruwan sanyi irin hadisi ba wani kakalalin nan ka gane naka nufa annabi yayi ba shi kenan magana ta kare duk wani wanda ya zo ce kar ai kuma ya za a yi kenan fadalla ala jawazi zalika wannan sai nuna halattin haka wa mithluhu ma sayati fil qira'ati fi salatil layli makamancin hakan zai zo a cikin salatul layli kuma za a bayyana nan ma annabi yayi haka wa in kana al afdal mura'atu tartib duk da cewa hali mafi bici shine je mutum ya kiyaye jerin su din idan ka karanta wan najmi sannan ka karanta suratul rahman idan ka karanta suratul rahman sannan ka karanta suratul hadid ko abin da yake kasa da ita dai ko ma wanne ne wannan shi aka fi so amma idan ka gwama ba haka ba ka karanta idza waka sannan kuma ka karanta suratul qamari in ka tarabata sa'atu wa shaqqal qamar wannan ba komai akan ka karatun ka yayi sallan ka tayi wa kana ahyanan yajma'u bayna suwari min as-sab'i tiwal wani lokacin annabi ya kasance yana haka surori daga cikin as-sab'u tiwal surori bakwai dogaye su ne suratul bakara suratul ali imran suratul nisa suratul ma'ida suratul an'am suratul araf mun samu shirin kenan to wacce ce ta bakwai sai waɗansu malaman suka ce suratul yunus ita ce ta bakwai don al'amfal ba ta da tsawon da za ta shiga tsiwal ha kuma tauba ba ta da shiga da shiga zuwal wadan suka ce a'a da surat tauba da al-anfal a haɗe kaman bi masabata suratin wahida kaman sura ta ce tunda ba basmala a tsakiya naka wannan sune cikon bakwai din wadan suka ce to anfal dai ba za ta shiga ciki ba amma dai mun sa tauba ta shiga ciki ita ce ta bakwai din maganganu guda nawa kenan guda uku kenan shine wajen fayyace as-siwal annabi ya kasance yana hada surori daga cikin asaba ittiwal wanda annabi ke cewa asaba ittiwal dukkan wanda ya karance su ya haddace su ya san ma'anar su yace ya zama malami kal bakarati wan nisa'i wa ali imran sai annabi ya hada suratul baqara da suratul nisa'i da ali imran fi rak'atin wahidatin a raka'a ɗaya kawai min salatul layli da ya tashi qiyamul layli da daddare mu ko sallar maka da ake dogo wannan dai sallar kwana hudu ce sallar kwana hudu ce in liman ma ya gudu ya ka suratul bakara suratul ali imran da suratul nisa to kwana kwana biyar ce kai in liman ya gudu ma kwana biyar zai kin to sai annabi ya karanta ame a raka'a daya saboda Allah ya ce qumil layla illa qalila to tun da aka ce alkiyam a da daddare to shi ya kasance falala a cikin sallan dare ba wai yawan rakawoyi ba dogo tsewa ita ce falalan sallan dare an fahimta ko ka yi doguwan tsewa ya fi ka yi adadin rakawoyi masu yawa ba dogon tsewa wani zo ya raka'a talatin wani zo ya raka'a takwas ko tara da wuturi kenan ko goma sha ɗaya da wuturi ko biyar wuturinsa ya haka da doguwan tsayawa ya fi mai raka'a talatin ɗin can falala wanda bai dogon tsayawa ba to mutanen mu sai su raka kaɗan kuma su yi karatu ba zo a raka goma sha uku kuma daga alamtar kafa zuwa nan alamtar kafa fadar shi ma kuma sai an nemi fijo wasu an nemi wani liman fijo wato ba abin mamaki kuma sai mutanen maiduguri ka san su wannan ba daga alamtar kafa din ba raka goma ake ba a raka biyu yake idan liman ya fara a lantar kai fara baka ya kawo li ila a raka ɗaya har sai ya kawo sura biyar a raka ta biyu kuma sai ya kawo daga biyar din karshe shi kenan ka sanar sura goma ce dama daga alamtar kai zuwa kasa ko wato raka farko da ya fatiha sai alamtar kai da li'ilati da ara'aita da inna atina da kuliya shi kenan sai raka idan ya ta raka ta biyu fa sai ya fara daga idza jaa zuwa karshen suratul nasi shi kenan an gama kiyamul laili haka suke da azumi a kofar shehu abuja ko wannan din ba ba abuja ake yi ba kai kai boko cikin waɗannan kowa yana nan da tarin zunubin su da tarin abin nan dinsa annabi an gafarta masa gaba da bali ya gafara laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara amma tare da gaji na suratul baqara da ali imran da suratul nisa a raka'a daya shi yasa a dararen nan da annabi ya yi sallan dar da sahabbai wani sahabi ya ce ai wato da annabi ya ja musalla ya ce kowace raka'a kusan yana karanta aya ɗari ne bayan fatiha ya ce fakirna an ya futa narfala har sai da muka ji tsoron ko za mu je mu riski cin abincin asubahi ko ko kuwa alfajir ya riga yake so ya ce wa kunna na takiwa alal yasi dogaro muke akan sanduna ba ma iya tsayawa gaba daya annabi kuma na tsaye kyan sahabbai kuma da dan sandan sa a dogare sallallahu alaihi wasallam to ko da dai mutum bai ba fa tasabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbaha bil kiram fala amma mutum ba zai yi ba da ya kamanta ko yaya ka tana wata rana da daddare kai kadai ka tashi karfe uku idan ka tashi sai kai wanka sai ka sha shayi sai ka ji kai wasai to sai ka dan tsana wannan sallan kai ma ka ji ka raya zuciyarka in ma baka haddace Qur'ani da zaka komai da kowa ba dauko Qur'anin ka duba ya halatta in ka haddace wata sura ita kadai ita maimaita ta duk ya halatta annabi ya tabi kiyamul layl da aya daya in tu'azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim gaba ɗaya dare ita yi to in kai kai daga sabbi sai rabbi ka ala zuwa kasa kai ta maimaitawa kai ta maimaitawa kama ka samu kuma kama ka dan kwatanta kai ma وكان احيانا يجمع بين الصور من السبع الطوال كالبقرة والنساء وآل عمران wato sallan dare wallahi tana karawa mutum imani ko ya yake yin ta kuma za ka samu shigar da bukatunka tsakaninka da ubangijinka cikin ruku'i ne cikin sujada cikin sujada ne bayan ka kammala tahiyya ne kafin sallama ka shigar da bukatunka ka roki ubangiji bukatunka na'am
wannan bakara da ayyuka a wannan da kamar lokacin a lokacin da ke da kuma da ke yi wata mai ba wani kaɗan da yi albarkarsa sai aka cire mana wai abdallah abin da yake cewa wai zai da mutum yace zai wannan bakara da ali imran da nasa wani lokacin ko zai ishe shi ina ganin a wannan mu gudu suke ba kamar na wancan zamani kana ganin kamar a wannan wannan lokacin gudu suke ba mutum su a wato lokacin shine albarkacin albarkarsa ne aka zare وكان احيانا يجمع بين الصور من التوال كالبقرة والنساء وآل عمران wannan ke nuna mai rina maka yace ga yayi bakara sai kuma ya karanta suratul nisa sai ya karanta ali imran kaga nan ma bai yi ta ajira ba kenan wanda da an yi bakara sai an yi ali imran sannan nisa fi rakatin wahidatin min salatil layl kama ta yati wa kana yaqulu annabi ya kasance yana cewa afdalus salati tulul qiyam mafificiyar sallah ita ce sallar da aka yi doguwar tsayuwa sallallahu alaihi wasallam ita ce sallar da aka yi doguwar tsayuwa wannan hadisi Abu Dawud da Bayhaqi suka rawaito bi sanadin sahihin wa huwa mutlaqun fa yashmalu al-qira'ata fi salati wa kharijaha wan nafila wal fariḍa aw ba nan bane ba ko to wannan Abu Muslim kai da Tahawi wa kana idza qara'a alaysa zalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta annabi ya kasance in ya karanta wannan ka karshen suratul qiyama kenan ko qala sai ce subhanaka fa bala وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى إذن يكرم تسبح اسم ربك الأعلى وقال سيتي سبحان ربي الأعلى صلى الله عليه وسلم وانا حديث أبو داود تبعه كي سكر رجوش بسند صحيح ما لتي وهو مطلق حديثي لا أسكبا قيدي ياتي إن النبي كرمت عليه ذلك بقاتل على أيه الموتى سيتي سبحانك فبلا idan kuma ya karanta sabbi isma rabbikal a'la sai ce mi subhana rabbiyal a'la wato wannan in ya ji karshen sura wannan ko da ya ce sabbi isma rabbikal a'la sai ya tsaya ya ce mi subhana rabbiyal a'la sannan ya ci gaba allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hadda sai ce wannan hukuncin a sake ki ba kaidi me yake nufi da a sake fi salati wa kharijaha ko a cikin sallah ko a wajen sallah ka karanta wannan surorin zaka yi wannan wannan filati wal farida ko a sallan farilla ko a sallan nafila ka karanta wannan surorin zaka yi wannan wa qadara ibn abi shayba ibn abi shayba ya rawaito a cikin littafin al-musannaf an abi musa al-ash'ari wal mughira an karbo hadisi daga abu musa al-ash'ari da kuma mughira bin su'ba annahuma kana yaqulani zalika fil farida su biyun sun kasance suna faɗin hakan a sallan farilla idan suka ce alaysa zalika bi qadrin ala ilmi al mutasis ya subhanaka fa bala sun kasance suna faɗa a sirrance kenan ko a bayyane a bayyane subhanaka fa bala sabbi isma rabbika ala sai ce me subhan rabbiyal a'la to ne ci gaba amma zaka bambance shi tsakanin shi da kira'a tun da kira'a zaka rera ta zaka rera ta kamar da qur'ani ce a rera alqur'ani yadda annabi ya ce a rera alqur'ani alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta subhanaka fa bala kaga duk mai ya san wannan daban wancan daban karka ce subhanaka fa bala sai a dauka shi ma aya ce a gani ya yi a gane cewa aya ce amma subhanaka fa bala an san wani zikiri ne daban a cikin qur'ani qur'ani zikiri ne wannan ma zikiri ne kuma ya tabbata sunna an hada dan haka dan ka hada ba wani samu abu ka zo da shi ba sabbi isma rabbikal a'la kace subhan rabbiyal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى تك تك بدل الصورة يديك القرآن أن تنفع a ka duba dai sosai ustaz kar kai mana itirazi nan dai ba albanin bane bai ce subhanaka fa bala ka duba cikin tawon bin dadin da kyau ورواه عن عمر وعلي اطلاقا هكا رويته daga Umar dan Khattab da kuma Ali bin Abi Talib itlaqan shi ma a sake mutum in sun karanta wannan zasu wato yace suna karanta haka ba tare da ya fayyace cikin farilla ko nafila ko cikin sallah ko wajen sallah ba amma Abu Musa al da Mugira su an ji sun yi a cikin me a cikin farilla na cikin wacce hadisin sa da'ifi ne أليس الله بأحكم الحاكمين بلا ونحن ولا ذلك من الشاهدين حديث ضعيف ne saboda akwai rawi mubaham wa mubahamun ma bihi rawi lam yusab saboda haka duka hadisin da yake akwai rawi mubaham min qasim al hadith da'if yana cikin kashin hadisai da'if idan haka ba aiki da shi kuma da kuka ce wai mamu fa zai yi mamu ba ce mana ba mamu zai yi cewa aka yi kana iza qara'a idan ya karanta sai ce me subhanaka fa bala kuma su masaban da suka karanta sun ce subhanaka fa bala amma an ce in ma mu ya ji ko kana sauraron wani ya karanta qur'ani ya zo kai ma ka ce to wannan kuma sai ku nemo dalili ka nemo hujja kenan eh karshen ne wannan duk bai tabbata ba karshen suratu tabara bai tabbata ba gaba jawazul iktisari alal fatihati matakiyar magana ta gaba abinda take cewa jawazul iktisari alal fatiha halaccin ka yi sallah da fatiha kadai ba ruwanka da sura ko farilla ko nafila in ka ga dama sai ka tace ta karatun da kan fatiha cikin dukkan rakawoyinka ya halatta وكان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة النبي يا كسنتي yana yin sallah tare da annabi a isha'in karshe ma'az ya kasance na sallah da annabi a isha'in karshe idan an ce ita ce da sallar isha'i wai sukan ce al-isha'i ne al-maghrib wal isha ita ma maghriba tana karban sunan isha'i da haka idan sun ce al-isha al-akhirah suna nufin sallar isha thumma yarji'u fa yusalli bi ashabihi sannan sai mu'azu ya dawo gida sai ya sallah da sahabbansa mazauna unguwarsu fara da azata lailatin fa salla bihim wata rana da daddare ya je masallacin annabi an yi isha sai ya dawo unguwarsu sai ya musu limancin wannan sallar kuma wa sallafatan min qaumihi min bani salma yuqalu lahu sulaim sai wani saurayi cikin jama'ar mu'azu yana cikin kabilar banu Sula- bani salma ana kiransa da suna sulaim sai ya sallah tare da mu'azu falamma tala al fata yayin da mu'azu ya tsawaita karatu wannan saurayi ya ga kai karatun yayi yawa in sarafa sai ya fita daga cikin sallah fa salla fi nahiyatil masjid sai dai sallah a gefen masallaci shi kadai kun fahimta da kyau wato liman ya tsawaita masa sama da kima kila baya da lafiya kila yana da bukatunsa shikenan sai ya fita gefe guda kama alwalarsa ta kare yaje can gefe yaje ya sallah ya tafiyarsa wa kharaja wa akhadha bi khitami ba'irihi sai ya fita ya kama akalan raƙuminsa ya tafiyansa wan talaka ya tafiyarsa falamma salla mu'az yayin da mu'az ya kammala sallah zukira lahu zukira zalika lahu sai aka ambata masa cewa ai ga abin da wani yi kaga wani kawai ana cikin sallah sai aga ya fice ya je gefe guda kawai ya sallar sai kada ya tafiyarsa masu kunji kunji kenan suka faɗa mu'az ta kala sai mu'az yace inna hadha bihi lanifaq lalle abin nan da ya ko munafinci ta tare in ba munafiki ba waye zai ki kaucewa sauran yan uwansa da waye zai kauce yan uwansa yin sallah da su wato kaga auren sahabbai idan mutum ya kauce mutane yin sallah da su su a islamin su zai zauka abin nan kenan yace la ukhbiranna rasulullah bil ladhi sana'a yace sai na je na labarta annabi abin da ya aikata tunda a lokacin shi ma'azu bai san wannan yaro yana da uzuri ba an fahimta ko wa qala al fata sai wannan saurayi ya ji shi kuma ce wa ana la ukhbiranna rasulullah bil ladhi sana'a ni ma zan faɗa annabi abin da mu'azi cewa yayi dogon karatu ne shi in ya ce na fice daga cikin sallah na yadda ni kadai ni kuma zan faɗa annabi to ai dogon karatu yi فغدوا على رسول فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم su biyan duk sai suka yi sammako ana da gingine yanzu a wurin annabi wa zai riga zuwa kotu ya shigar da kara ba su so ka fitinu mutane so kake ka hana mutane halakar dan ba na kaga ke dai dan mutum na dogon karatu ke da zai kori mutane afatanu anta ya mu'ad wa qala lil fata sai annabi ya ce da wannan fata din malam ne ya sa lamba ta kasance al asalu al fata asalin can wurin an sa al fata wa qala al fata sai zanto kamar yaron yayi magana alhali ko annabi ne yayi magana wa qala lil fata shi ne daidai annabi ya ce da wannan saurayi kaifa tasna'u anta ya bada akhi ya kai dan dan uwana me kake yi kai a cikin sallar taka kai da kake yin gajeruwa baka yin doguwa me kake karantawa idza sallaita in ka tashi yin sallah qala sai yace aqra'u bi fatihatil kitab ni dai kan inda tashi sai in karanta fatiha wa as'alu Allah aljanna in roki Allah aljanna wa a'udhu bihi minan nar in nemi tsari daga wuta wa inni la adri ma dandanatuka wa dandanatu mu'az amma ban san ba abin da kake gungunin da kake kai da mu'az ban san me kuke cewa ba ina jin dai kuna gunguni ko a cikin sujada ko ko bayan an yi tahiyya kafin a yi sallama kuna gunguni ban san me kuke roka ba amma ni dai fatiha kawai zan yi sannan zan roki aljanna kuma in nemi tsari daga wuta ita amma da kai da mazumin san in kuna gunguni ban san me kuke cewa ba shine malai yace addan da nato an yi takallama rajulu bil kalami tasma'u nagmatahu tusma'u nagmatuhu wa la yufham mutum ya magana da sautin da ana jin motsin sautin amma ba a fahimtar me yake cewa shine ake kira dandana wa huwa arfa'u min al-haynamati qalilan shi dandana ya dandana al-haynama a larabci ka duba cikin an-nihaya ta garibul hadis kenan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce da shi inni wa mu'adun haula hataini aw na wa hadha yace ni da mu'adun mu ma kwatan kwacin nan muke ai ba mu wuce wannan ba roƙon Allah aljanna da kome neman tsari daga wuta aw na hawa hadha annabi da ya faɗa wani abu makamancin haka ko wani abu makamancin haka kala sai ya ce faƙara da fata sai wannan saurayin ya ce sayalamu mu'azun in kadimal qawmu wa qad khubbiru anna al-aduwwa qad ataw yace mu'az zai gane yayin da dangi na suka dawo daga yaki in an ba su labarin abokanan adawa sun zo to ya tambayi masu dawowa daga yaki wane ne ni a nan zai gane in munafiki ne ko in ba munafiki bane yanzu tuhumar da ba ke masa yake so ya nufa shi ba munafiki ba ne dan munafikai in za a jihadi ba ta zuwa ya tazuruna ilaikum idza rajatum ilaihim qul la tatazuru lan nu'mina lakum yaquluna inna buyutana awra wa ma hiya bi awratin in yuriduna illa tirara haka zaka gansu ko da wani lokaci karban bayar da uzurin ƙarya suke yace to mu'azzu zai gane yaya nake ni kana mai rawaito hadisi ce faqadimu sai ko waɗancan yan uwa suka dawo daga yaki fastushhid al-fata wannan yaro kuma yayi shahada a wajen yaki faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalika li mu'az sai annabi ya kira mu'az yace da shi ma fa'ala khasmi wa khasmuka yaya abokin jahiyyarka menene labarin sa shine ma fa'ala khasmi wa khasmuka ya abokin jahiyyarka da ka kawo shi wuri na muka tattauna menene labarin sa annabi na so ya ji shi mu'az zai janye daga maganar sa ko ba zai janye ba قال يا رسول الله صدق الله وكذبت صدق الله وكذبت yace wannan yaro ya gaskata Allah cikin imaninsa ni kuma na yi karya da na ce shi munafiki istu shida ai ya riga yayi shahada sai annabi shiru bai ce komai ba na ma abin da yake so yadda ya bada mummunan shaida to kuma ya bada kyakkyawa dan wannan kyakkyawan ta goge mummunan wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanat ayna al-hasanatu yuzhibuna as-sayyi'at wa alaikum assalam wannan hadisi ibnu kuzaima ne ya rawaito shi a cikin ingantaccen littafin sa wal bayhaqi bi sanadin jayyid wa mawdu'u shahid minhu inda abi daud daidai wurin da ya shafi mawdu'u shahid kuma abi daud ya rawaito shi ka duba cikin sahih abi daud jelan hadisi na kaza da shi ya faɗa wa asalin qissa fi sahihaini amma asalin qissa tana cikin bukhari da muslim wa ziyadatul ula li muslim ziyada ta farko ta hadisin cewa al-isha al-akhirata wannan muslim ne ya kawo ta wa thaniya li ahmad ziyada ta biyu qari na biyu cikin hadisin wannan kuma ta imam ahmad ce shine min bani salima yuqalu lahu sulaim din nan kenan an gane ko wa thalitha wa rabi' al-bukhari ziyada ta uku da ta hudu kuma wannan ta bukhari ce wajen in sarafa fi nahiyatil masjid din nan wannan bukhari ne ya kawo su banda sauran marwaita hadisin an gane ko wa fil babi an ibn abbas a wannan babi me yake nufi da wannan babi babin halaccin karanta fatiha kadai a cikin sallah an fahimta ko shine babin da yake nufi yace ya zo cikin wannan babi an karbo hadisi daga Abdullah dan Abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salla rak'atayn lam yaqra fihi ma illa fatihatul kitab annabi ya salla raka'a biyu bai karanta ko ba cikin sai fatiha akhrajahu ahmad imam ahmad ya ruwaito shi والحارث ابن أسامة في مسنده هكا حارث ابن أسامة أتكلم مسند دنسا من زوائده والبيهقي هكا بيهقي رويتوشي سيما الألباني يتي بسند ضعيف أما سرويتوشي ند سند ضعيف يتي وكنت حسنته في الطبعات السابقة دانا تي وانا حديثي حسن a sauran bugu da aka yi wa wannan littafi na sifatu salatin nabi can da suka gabata baya kafin wannan sabon bugun da can albani ya ce wannan hadisi na ibn abbas hasan ne yace sun mutabayyana li anni kuntu wahiman sannan ya bayyana gare ni cewa na fahimci abin ba daidai ba da na ce hasan ne ba hasan bane da'ifi ne kaga amana da ilimi ko in kai abu da kai kuskure kuma sai ka zo ka gyara da kanka kuma yace li anna madarahu ala hanzalat ad-dawsi domin hadisin yakan kai dawo ne akan rawin da ake kira hanzala ad-dawsi wa huwa da'ifun shi ko wannan mutum ne da'ifi wala adri kaifa khafiya alai hadha ban san baya akai wannan har ma ya boye gare ni da hasan hadisin kaga albani wala'alli zanantuhu gairahu mai yiwa na zata wani rawan ne daban ba wannan ba yace wa ala kulli halin falhamdulillahi alladhi hadani li ma'rifati qati yace ko ma dai wanne ne kuskuren ne menene ne ta wace hanya ya koyi gare ni dai yabo ya tabbata ga ubangiji da ya shiryar da ni har na fahimci kuskure na da kaina walidhalika fadartu ila darbi alayhi fil kitab da haka kawai na cire shi daga asalin littafin na watsar yanzu duk wanda suke da taba'a da akwai wannan hadisin amma sai yanzu sabon ɗaba ka ga ya sa shi a nan gurin cikin hashiya daga ƙasa don yayi bayani a kansa an gane ku yace summa awwadani Allahu khairan minhu sannan sai Allah ya wada ya canja min da hadisin ma da ya fi shi ne hadisin Mu'az haza wannan hadisin na Mu'az tunda wannan hadisin ga shi ma abinda wancan ya tabbatar da ibi ne ga shi wannan ya kawo shi kuma wannan cikin murwaitan sa akwai Bukhari kaga iya wancan kenan da haka a dai masalan dai hadisin tana nan فإنه يدل على ما دل عليه حديث ابن عباس في حديث معاذ دنن ينون أبين حديث عبد الله بن عباس ينون يتي والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات wannan zikirin na annabi wanda mutum yake yi lokacin da duk ya tuna wata ni'ima da Allah ba shi idan Allah baka ni'ima kuma kake son ta dawo kar ta kauce sai ka rinka yawan cewa alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat hada hadar kasuwanci ta bude kaga abu ya bude sai ka tare da wannan arfa alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat ai wasu na mai taba kun haddace ko wannan abin da ke dawwamar da ni'ima kamar yadda annabi ya nuna a cikin wadansu hadisan fahimci wannan da kyau matakiyar magana ta gaba aljahar wal israr fi salawat al khams wa ghayriha bayyana karatu ko sirrantawa cikin salloli biyar din nan da waɗansun su wa kana sallallahu alaihi wa sallam yajharu bil qira'ati fi salati subh annabi ya kasance yana bayyana karatu cikin sallan asubahi wa fi rak'atayn al ulayayn min al maghrib wal isha haka kuma a rakawoyi biyun farko na magriba da isha'i wa yusirru biha annabi kuma ya kasance yana sirranta karatu في الظهر والعصر آه لأثر دكما الظهر والثالثة من المغرب دركا أكو مغربا والأخرين من العشاء دركا وإبين قرشين صلى العشاء النبي يكسن تينا هكا الباني سالم بعد الكسا يتي على هذا إجماع المسلمين akan wannan dukkan musulmai suka yi ijma'i bi naqalil khalafi an salafi yan baya sun ruwaito daga magabata مع الاحاديث الصحيحه المتظاهره على ذلك tare da hadisai ingantattu waɗanda suke taimakawa juna bisa ga tabbatar da hakan kama qala an-nawawi kamar yadda nawawi ya faɗa wa sayati ba'daha wani sashi na wannan hadisai zai zo cikin wannan littafi wanzur amma in kana so ka kalli waɗansu su duba al-irwa littafin irwa ghalil jirin hadisi na 345 wa kanu ya'rifuna qira'atahu fi ma yusirru bihi bi-tirabi lihiyatihi sahabbai suna suna gane karatun annabi in yana karatun sirri ta yaya biftirabi lihiyatihi ta hanyar motsa haɓarsa motsa gemunsa idan annabi na karatu a sirri sahabbai na gane yanzu na cikin karatu ta hanyar motsa haɓarsa kamar yaya domin idan ina karatu matukar harshe na na kadawa leɓe na na kadawa sai kaga haɓata tana motsi ko da baka jin abin da nake faɗa idan ina karantawa alhamdulillah za ka ga wato habar mutum tana mutu to sahabai sukan gane karatun annabi ta hanyar wannan ashe ba ka jin karatun su kenan ina ya sirrance kun fahimta da kyau ba ka jin karatun sa in yana ya sirrance sai can fa inda ake cewa wani lokaci yakan bayyana aya ɗaya kawai sai kuma ya sauranta sauran wannan daban amma in dai karatun sirrance ne ba a ji kaga daga nan za a gane kuskuren waɗansu na sha jin waɗansu yan wa'alu suna idan kana sallah da su kusa da su ko na fila suke da rana sai kai ta jin karatun su wai su an ce a annabi yusuf da ayata sai suka fahimci hadisin ba yadda yake ba gashi nan gurin ba sa ganewa sai ta hanyar ne duk qirabil niyyati to wannan shine sunna wannan hadisi kuma bukhari da abu dawud sun rawaito shi wa bi isma'ihi iyahum al-ayata ahyana gashi nan a kusa ake wani lokacin annabi na jiyar da su aya ɗaya katal ahyanan amma a waɗansu lokuta ba kullum ba kawai ta ji ya bayyana karatun aya ƙara a cikin karatun sirrinci ka faro fatiha duk kana a surrance can sai ka sai ka sai a duka sai ihdinas siratal mustaqim sai kuma ka surranta sauran wannan sunna ne in kai haka lokaci ba lokaci ba kullum ba kake lazantar haka lokaci lokaci kuma idan kai sunna kai ba wanda zai ce a to ya yi kari wa man zada fi salati sujada ba da salami wa man sujada ba da salami sallan sa tayi
idan ya je karshe ce bayin ba
duk wanda ba da yusuf ya hula ayata ba amu rafi amin وكان يجهر بها ايضا في صلاه الجمعه annabi ya kasance yana bayyana karatunsa wani lokacin a cikin sallan yana karanta karatu yana bayyana karatu yana bayyana karatu aidan kuma dai fi salatul juma'a a sallan juma'a wal idaini da sallan idi biyu wannan bukhari da muslim sun rawaito wal istisqa'i da sallan roƙon ruwa annabi na bayyana karatu kenan ko da rana aka yi ta za a bayyana karatu wal kusufi da sallan kusufi shamsi ko kusufil qamari wannan duk wato hadisai ne ingantattu kun fahimta da kyau sallar juma'a karatun ta a bayyane ki saboda bukhari da muslim idai ma karatun su a bayyane saboda bukhari da muslim al istisqa karatun ta a bayyane bukhari wa abu daud waye wa gasunan dai duka sun wal kusuf الجهر والإصرار في القراءة في صلاة الليل bayyana karatu ko sirran tashi a cikin karatu na sallan dare mala yasa lamba da kasa ce qala abdul haqq fi tahajjud abdul haqq al-ishbili ya faɗa cikin littafin sa at-tahajjud yace wa amma an-nawafil bin nahari dangane da nafilfili na rana falam yasihha anhu sallallahu alaihi wa sallam fiha israrun wala ijharun ba abin da ya inganta daga annabi cewa ya sirra karantu ko ya bayyana karatu a cikin nafilfilin rana sai dai wal azhar abu mafi bayyana annahu kana yusirru fiha lalle annabi na sirrantawa wa ruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu marra bi abdullah ibn huzafa an ruwaito cewa annabi ya wuce wurin abdullah ibn huzafa as-sahmi wa huwa yusalli bin nahar yana sallah da rana wa yajharu yana bayyana karatu fa qala la sai annabi ya ce da shi ya abdullah sami Allah wala tusmi'na Allah da kai karatun dan shi ya ji mu kuma ba sai ka ji yadda mu ba wa hadha alhadithu laysa bil qawi wannan hadisi kuma ba ingantacce bane to mu koma sama aljar wal israr fil qira'ati fi salati al-layl bayyana karatu ko surantawa da daddare me ya kamata a yi da rana dai an ce ba dai wani abu da ya zo ce annabi ya bayyana ko ya sirranta sai dai su malamai suna ganin dai a dai sirranta wato dan ya zanto sallar nafila ta bi me ta bi farilla tunda ya bayyana ya sirranta a farilla to nafila ba ta zama haka to da daddare fa wa amma fi salatin laili fa kana taratan yusirru wa taratan yajharu a sallan dare wani lokacin annabi yana bayyana karatu wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana sirrantawa wannan imam al-bukhari ya rawaito a cikin kalbu afal al-ibad ha kuma imam muslim ya rawaito shi wa kana idza qara'a wa fil baiti yasma'u qira'atahu man fil hujrati idan annabi na karatu a tsakar gida to duk wanda ke cikin gidan yana daki zai ji karatun annabi kaga ya bayyana kenan wannan kuma abu daud da turmizi sun ruwaito turmizi cikin ash-shama'il al-muhammadiyya bi sanadin hasan wal hujratu huna ma yuttakhadhu hujratan lil baiti inda babi malai ce amma abin da ake nufi da hujra a nan gurin shine abin da aka rika a matsayin soro na kofar gida kenan misal al-harim al-baiti wal hadith yani annahu sallallahu alaihi wa sallam abinda hadisi ke nuna wa cewa shi annabi da mutum tabbata gare shi kana yatawassatu bainal jahri wal israri annabi yakan yi tsakatsakiyar karatu ne ba bayyanawa da yawa ba ba kuma sirrantawa ba an gane ko in sallan dare ne tahajjudi ko qiyamul layli wa kana rubbama rafa sautahu aksar min zalika amma a wani lokacin kuma annabi yakan ɗaukaka sautin sa sama da yadda muka ambata dazu hatta yasma'u man kana ala arishihi har mutumin da yake kan yake arish dinsa zai ji menene arish ai kharij al-hujrati mutumin da yake kofar soro ma zai ji annabi na cikin gida wanda yake wajen soron kofar gida zai ji kaga na bayyana wa kenan wani lokacin wa bidhalika amara abubakar wa umar radiyallahu anhuma da wannan din ne annabi ya umarci abubakar da umar Allah ya kara aminci yadda da su wa zalika hina ma kharaja laylatan wannan ko ya faru ne wata rana annabi ya fito da daddare fa idza huwa bi abi bakr radiyallahu anhu yusalli yahfidu min sautihi sai kwatsam ga abubakar yana sallah amma ya sassauta sautinsa fa'iza wannan iza kenan alfujaiya kwatsam bai yi aune ba sai ga abubakar yana sallah ya sauƙaƙa sautinsa wa marra bi umar bin al-khattab annabi kuma ya wuce ta wajen umar dan khattab radiyallahu anhu wa huwa yusalli rafi'an sautahu shi kuma yana sallah yana daga sauti فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم yayin da suka taru a wurin annabi kala sai annabi ce ya ababakar ya kai abubakar marartu bika wa anta tusalli takhfidu min sautik na wuce wurin ka kana sallah ka sassauta sautin ka me yasa kala sai ce kada asma'tu man najaitu ya rasulullah yace wanda nayi munajati da shi na riga na jiyar da shi to kuma ba sanar jiyar da wani ba da waye munajati da Allah wannan sai nuna mai sallah yana munajati da Allah kenan wa qala li umar sai annabi ya ce da umar marartu bika wa anta tusalli rafi'an sautaka kai kuwa na wuce wurin ka kana kana sallah ka daga sauti da yawa me yasa fa qala ya rasulullah uqizul wasnan wa atrudu shaytan yace na ya haka da in farkar da mai barci ya ji ni kishi ya sa shi ma tashi ya sallah kuma da in kori shaytan alwasnan mai barci kenan فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi ce ya aba bakarin irfa min sautika shay'a dan daga sautinka sama da yadda kai wa qala li umar kuma yace da umar ikhfid min sautika shay'a kai kuma dan rage naka sai su hadu ina kenan a tsakiyar kir kar sautin yayi yawa kar kuma ya zanto wato ainihin kadan kalin mana in gaba wannan hadisi rawahu abu daud wal hakim wa sahahahu wa wafaqahu az-zahabi to tambayi
yadda ake ake muke aka koyi shedan ke hadama yana kuma cewa idan aka daga murya ya kan koyi shedan eh kuma annabi ya tabbatar da cewa bai ce ba baka koransa amma sai ce ya rage duk da cewa in ka daga murya kana koransa to kuma amma ka rage wa kana yaqulu kare kar ka kafe ka ce dole sai ka daga murya da karfi na'am ba wata hujja na cewa mata su suranta karatu ba wata hujja akan wannan da mata da maza duk ɗaya ne a cikin karatu ko karatun surance ko na bayyana duk ɗaya ne annabi bai bambanta su ba duk wanda ya bambanta sai a ce kawo dalili wa kana yaqulu annabi ya kasance yana cewa aljahiru bil qur'ani kal jahiri bis sadaqati wanda yake bayyana karatun qur'ani kamar wanda ya bayyana sadaka ne wal musirru bil qur'ani kal musirri bis sadaqati wanda ya sirranta karatun qur'ani kamar wanda ya sirranta sadaka ne to wanne yafi kenan eh wanda ya sirranta saboda me in tubdu sadaqati falyammahi wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna kabir annabi ce in ku Allah ya ce in kun bayyana sadaka ba da da ita inda za ku sirranta ku ba talakawa a boye to wannan shi ya fi alkhairi an fahimta ku to amma wannan kuma ai ayar ita kanta ba ala ya talaki ha ba kenan wace sadaka ce ake maganan bayyanawa da sirrantawa sadakar wajibi sadakar zakka ita ce wanda yake sirranta ta da bayyana ta da bambanci sadakar nafila kuma ita ma sirranta ta da bayyana ta da bambanci as-sadaqat wato sadaka ko ce ta shiga ciki to sai dai malamai suka ce ta nafila ce aka fi so ka boye idan ka bayyana ba laifi ka ba amma boye ta shi yafi amma ta zakka kuma an fi son ka bayyana dan ka korewa kanka tuhuma cewa wani baya zakka kuma dan ka korewa masu kuɗi yan uwanka su ma su rinka yin zakka an fahimta ku almuhim eh eh yi waye ce kar a ji sautin mace eh ban ji ba sabbin lizari a kar a ji murya mace yanzu mu lokacin annabi mata ba sun yi ta masa tambaya ba a masallaci da filin arfa har filin arfa fa cikin taron jama'a da filin idi wato gararin mutane kaga mana da tufka da walwala fa yanzu anan gurin dai sai mutum ya zawa ba a karkar a ji karatun ki boye saddul lizariya to lokacin da za ta tabasu mutu kuma na saddul lizariya in za ta gidan biki na saddul lizariya ta je ta rera kuda din nan babu saddul lizariya amma sai mutum ya zama ba wai za ta yi karatu a bainai a ɗaki bi daga shi sai ta a saddun zari'a to me saddun zari'a kai daga ta daga ta a wata ne duk gada wala yana da yawa cikin al'amuran ya hakuri mu gama da wannan matsala ku fahimci cewa wato sautin mace ba al'aura bane ba babu inda Allah ya ce al'aura ne ko manzon sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko mata suna yi wa annabi tambaya a cikin masallaci kuma suna masa tambaya a filin idi kuma suna sai masa tambaya a aikin haji lokacin da suke masa tambayan nan ba su kaɗai bane shi da su ne kuma a halin tafiya annabi da sahabbai suna yin tafiya da mata ko mata suna bayyana bukatunsu an fahimta ko inda a ce sautin sa al'auran da sa annabi ce kar wanda ta ƙara buɗe al'auran ta ma na ko ce shiru kenan kama da annabi bai faɗa haka ba abinda Allah ya hana mata su yi shine kakalan magana dan jan hankali fala takhda'na bil qawli fa yadma alladhi fi qalbihi marad to wannan kowace irin magana ce karatu ne a'a magana ce mata da gobe kar ta ce za ta yi rangwada da murya ta dan jan hankalin wani namiji wannan bai halatta ba sai tsakaninta da mijinta amma in za ta yi magana yadda take alada ce da Allah ce wa kullu qawlan ma'rufa ta yi magana ta kawai yadda ta saba ba wani kakale ba wani rausaya to wannan babu laifi akan taranta bai da wannan abin da muka faɗa na daga Allah shi babu lada kai wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji ta Allah shi ya fi mana bari a gama kiran sallah hukuncin yin sallah a wurin da yake da hotuna bai dace ba mutum ya sallah inda yake da hotuna in yi sallar sa tayi amma mafi kyau a cire hotuna dan ajiye hoton ma dai bai dace ba a shari'ance hotunan da ake magana shine hotuna na dukkan abu wanda yake mai rai kamar dabba ko wani tsuntsu ko mutum ko sauransu amma hoto na wata bishiya ko ruwa ko dutse ko wani abu haka wannan babu laifi amma shi ma kuma idan ka san zaka ajiye shi a daidai alƙibla ya ɗaukan maka hankali lokacin sallah to sai ka cire sai ka gama sallah kamar yadda shi wannan kuma yake cewa wai waɗansu suna cewa mutum zai iya yin sallar nafila ko raka'a nawa ba tare da ya gaji ba shin hakan gaskiya ne wannan magana ce daga cikin maganganun malamai suka ce mutum idan ya tashi yin sallar nafila ba ya ce masa iya adadin raka'o'in da zai ba cikin kiyamun lailinsa zai ko raka'a nawa yake so waɗansu kuma sun tsaya dole sai raka'a goma sha ɗaya tunda annabi bai taɓa kari akan raka'a goma sha ɗaya ba mafifice shirya ko ita ce shiryar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gashi mun karanta cewa ba wai adadin rakawoyi aka fi damuwa da su ba dogon karatu kamar yadda sunnar annabi ta nuna a cikin karatun yau ka ji haka suratul ikhlas cewa wai tana daidai da sulusun qur'ani haka ne ya akwai hadisi akan haka daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa suratul ikhlas tana daidai da sulusun qur'ani wato ɗaya bisa uku ne na alqur'ani ta fuskar falala kenan amma mutumin da yi bakance cewa zai sai na idan kaza faru zan karanta waɗansu malaman suna ganin mutum zai iya karanta ko raka nawa yake so amma dai abu mafi inganci shine mutum ya tsaya a rako inda annabi ya tsaya kai cikin sallan dare wannan kuma yake cewa me ya ma'anar wannan hadisin inna Allah tajawaza da ummati man hadasa man ba dai haka hadisi yake ba abin da hadisi yake nufi Allah ya Allah ya yafewa al'ummata abin da zukatansu suka saƙa musu na zancen zuci matukar ba su furta shi da baki ba ko suka aiwatar da shi a aikace wannan haka hadisi yake to wannan shine dukkan wani mummunan tunani da zai zo maka wanda bai dace ba wanda wani lokacin zaka ji kana kyamarsa amma shaidan na turo maka shi matukar baka furta shi da baki ba matukar baka aiwatar da shi ba to wannan tunanin duk munin sa Allah ya yafe maka akwai lokacin da shedan zai kawo munin tunani game da addinin ka ka rinka yawa ka ya jefa maka wani wasuwasi na munanan tambayoyi game da ubangiji to duk irin wannan matukar baka furta shi akan harshe ba matukar baka aiwatar da shi ba Allah ya yafe maka shi an fahimta ko shi ne abin da wannan hadisi ke nufi har wani sahabi ke cewa wani lokaci mukan ji wani abu a cikin zukatanmu harshen muna kyamar faɗa muna ganin inda za mu faɗa da harshe zai zama wato munin abu sai annabi ke cewa kukan samu wannan idan kun samu ya kuke suka ce kokari muke mu ture shi ma ba mu furta shi sai ce to wannan shine hakikanin imani yayin da abin ya tsaya akan wasu wasun shedan wani lokacin annabi guda cikin wannan hadisi ce yabo ya tabbata ga ubangiji da ya mayar da kai da shedan akan ya tsaya abin ya kare a wasu wasi ba tare da ka furta shi da baka ba ba tare kuma da ka aiwatar da shi da aiki ba da haka dai abin da ake so lokacin da mutum ya samu mummunan tunani a cikin zuciyarsa irin wanda shi ke kawo masa sai kai maza kai isti'aza innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru fa idza hum mubsirun wato mutane masu takawa duk lokacin da wani mummunan tunani ya zo musu daga wajen shaytan tazakkaru wato sai su sai su tuna Allah fa idza hum mubsirun sai kaga kuma suna ganin hanya ta gari kenan to wannan menene ake nufi da tazakkaru din shi da Allah ce wa yamma yanzu ganna ka mina shaytanin nazgun fasta iz billah in shi dai ya kawo maka wannan waswasi sai ka malaka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim shikenan wannan abu ya kare anan an fahimta ku wannan yana roƙon addu'a kan waɗansu bukatunsa da yan uwa musulmi Allah biya mana dukkan bukatunmu gaba daya wannan yana cewa me yasa suratul tauba aka sa mata da suna suratul sayf malamai sun ce an sa mata da suna suratul sayyib saboda ta yi maganar jihadi kuma ta kawo cewa daga yanzu an yanke alaka tsakanin annabi da kafirai zaman lafiya da da aka ce ana yi yanzu an riga an yanke fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna allaha mukhlil kafirin wa adanu min allahi wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna allaha bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu to wannan yanke zaman lafiya din nan yanke zama da aka ce a yi da kafirai din da aka ce a yake su wannan shine Allah ya ce fa idan salakal ashhurul hurum faqatul mushrikeena haythu wajadtumuhum wa khuzuhum wahsuruhum wa qawdu lahum kull marsad wato idan watannin nan guda hudu sun riga sun shuɗe to ku yaki kafirai duk inda kuka same su wa khuzuhum ku kama su wa hasuruhum ku je ku iyakance garin su ku sa ku yi musu kawanya har yunwa ta sa ko wahala su sallama kansu wa qawdu lahum kull marsad ku fake musu a kowace madakata ku hana su sakat wato shi yasa aka ce ta saukar takobi wato dan ta sauka da umarni cewa a yaki kafirai haka kuma ta sauka da bayanin aje a yaki yahudu da nasara kamar yadda kuma ta sauka da bayanin akan su harshe akan munafukai shi yasa ake cewa ta sauka da takobi cewa maganin cewa ma'azu bin jabal yana sallar isha'i da annabi sannan ya koma gida yawa mutanensa sallah ta wannan na nufin halaccin maimaita sallah ɗaya har sau biyu haka yake nuna mana yana nuna halaccin maimaita sallah ɗaya har sau biyu sannan kuma nan take yana nuna cewa ya halatta mai nafila yawa masu sallan farilla limanci tunda lokacin da ma'azu ya sallah tare da annabi farilla yayi da ya komo gida kuma shi nafila yake yi kuma a gama gashi ya yi limanci ga masu farilla kuma annabi ya san haka kaga waɗanda suke cewa ai hadisin bai nuna annabi ya sani ba wannan ijtihadin mu'azu ne gashi annabi ya sani tunda an kai kara gaban shi ya yi hukunci ya nuna annabi ya sani ko bai ce ba dan me illa ya ka gashi har ya nasihance shi cewa ya daina jan doguwar sura saboda yana sallah da mutane an fahimta ko wannan shine abin da hadisin ke nunawa na'am wani ne ke son ganin malam abdallah sai bari sai an gama sallah kenan ka yi hakuri in kammala na tukuna wannan yake cewa mun karanta a hadisin baya cewa yin sutura wajibi ne wa amma ya karanta wata fatawa ta Sheikh bin Baz a cikin wani littafi al-fatawa al-muhimma wanda yake nuna ita sutura mustahabi ce to ya za a yi kenan sai ka gwara abin da muka karanta a nan da abin da ka karanta a can ka ga waye ya baka dalili waye ya fi karfin dalili in kana ganin dalilin mustahabanci shi fi karfi shi kenan sai ka rike mustahabanci mu ka muna nan a wajibi in kana ganin wajibi kuma shi ka gamsu da shi shi kenan kar ka dauka cewa dan an saba tsakanin malam wani da malam wani ana nuna malam wani baya da kima ba haka bane ba Sheikh Abdulaziz bin Baz yana ɗaya daga cikin manyan malaman da duniyar musulunci take takama da su a yau a yau dai mutanen nan guda uku ba mu da kamar su a malaman da suka fito fili Sheikh Nasiruddin Albani Sheikh Abdulaziz bin Baz Sheikh Muhammad Salih ibn Uthaymeen kuma Allah sa dukkan suka fito a bangaren Ahlus Sunna ba ɗaya daga cikin su wanda yake bid'a kuma duk duniyar musulunci ta sallama musu akan ilimin su da takawarsu to amma ba shi ke nuna cewa ba sa saba da juna wajen fatawa ba tun daga Abubakar da Umar ma sun saba wajen fatawa Abdullahi da Abbas ya saba da Abubakar da Umar wajen fatawa mu ne a nan nan gure idan an saba wajen fatawa sai mu fahimci cewa kuma shikenan sai a yi fada sai a yi gaba sai a raba masallaci kar wani ya bi wani sallah wannan kawarijanci ne asalin sa amma su can dan sun saba fatawa ba shikenan da kuma shikenan sun rabu da juna ba wannan yana neman yin sake mai tafassaran hadisin da muka karanta wani bangare daga cikin hadisin mu'az kenan inda yake cewa walakin sa ya'lamu mu'azun idza qadima al-qawm wa qad khubbiru anna al-aduwwa qad ataw mu'az zai zai zai san menene wane ne ne idza qadima al-qawm in jama'a sun dawo daga yaki wa qad khubbiru bayan an ba su labarin anna al-aduwwa qad ataw wato abokan adawa sun zo musu su kuma sun je sun sadu da abokanan adawar sun gama yake da su sun dawo gida za su ba da labari da wa suka yi jarinta ko da wa suka yi kaza kala yace fa kadimu sai ko suka dawo din yana nufin su mutanensa sun dawo daga wajen yakin fastushi dal fata suka zo dauki da labarin wannan yaro yayi shahada a cikin jerin larabci lokacin da ake labari ba lalle ne ba baka labarin me ya farkon faruwa da karshen faruwa ana sa baka dunkulallen me ya faru gaba daya alladina qadimu sune alqawm alqawm kuma da yake magana shine mutanen su al'adu kuma can gurin ga ta can gefe wa gadu kubiru annal adu wa kada atau yace fa qadimu su waye kenan qadim alqawm na farko kenan wanda ina jin shi ne rubutun takardar kila ba yana ganin ba haka da za mu fassara ba da wannan shi ne abin da ya bayyana gare ni wa alaikum salam ku ya hakuri ga tambaya ta karshe a hannu eh ya hakuri in gama da tambaya ta karshe ta hannuna wannan abin da yake cewa shine ko ya ji na yi bayani a masallacin juma'a kan zaben mace kuma waɗansu wai ya ji waɗansu mutane suna cewa ai malamai ba su fara yin magana ba sai da wancan ta tsaya zaɓe sannan suka fara magana to wai kuma ya jana cewa wai ta ci zaɓe ko bata ci ba to wai kuma shi ma dai wa mutane dai suna yin surutu shine ma kuma shi ma ya ga me yasa ake faɗin haka da Allah ya zo wani abubuwa da irin wannan shi kenan mun karanta maka kuma ba mu da wani ta'aliki da zami sai ka ce ni eh eh hmm.
Hey.
eh eh hmm. wato shi wanda ya dogara da ijtihadi sai a kyale shi kana bi sallah ya ai ka gane maganar ban sallah kawai ne ke ka yi ta bi sallah da yake nan yanzu duk waɗanda suke rigima waɗanda suke rigima din nan galibi yanzu kana a Kaduna fa yanzu fa a Kaduna wai a masallacin Sultan Bello aka bada fatawa wai duk wanda ya ce duk wanda aka ga yana yana jalsatul istiraha ai masa bulala yanzu an taɓa faɗin ja'irar fatawa a duniya irin wannan wai jalsatul istiraha saboda dan samari suna jalsatul istiraha waɗansu kuma su kuma yan wace ce ko jama'atu ko wace ce ba sa son a yi suka ce duk wanda aka ga ya zo ko menene ya jalsatul istiraha a nan masallacin a daga shi ai masa bulala wani tsaya jahili ne amma za a kaurace masa dan kafiri ne shi ne abin da kuke magana kai shi ne abin da ake rigimar kai wanda muke
shi aka yi ba da cewar an mutum shi an kare da masa da yake yi ba a yana shi bayan da akan shi ke nan wannan da ba ya fara yi da wani ba yi da shi ke nan ya yi a yi
to amma a waje ne a wajen sallah ne ko cikin sallah a cikin sallah din ya nuna cewa aya wannan Ni?
ina magana akan cewa alƙalin ƙarfi da tsarin cewa shi ma ta taɓa hawa ai wannan karatun su zai zo nan gaba kai hakuri babin su zai zo nan gaba in mun zo sai ka tambaya wato ku rika yin hakuri wajen abin da ya shafi kun ga a karatu wani lokaci sai mutum na cikin karatu ya daga harshe bai je karshe ba sai wani ya daga hannu ya tambaye shi wani lokaci sai ka ja aya wani bai san wace aya ce zaka zo ba sai ya baka wata ayar daban to wannan bai dace ba a fagen karatu a fagen karatu sai kai shiru ka kyale ba ta aka shi malamin da yake karatun ba ya kuskure zai iya jan ayar ba yadda take ba can ka fahimci cewa ya tafi haka to sai ka faɗakar da shi to kaga sai mutum ya gane musamman tun da ayoyi ko mutashabihat to amma lokacin kawai za ka gaba da baki idan na ce kun sai wani sai a ra'aitu bai san ko me zan faɗa ba gaba fa ba zai san bai san ko me zan faɗa ba sai mutum ya zarce gaba wani kuma so yake ka faɗi magana kana gama magana lumfashin ka baka yanke ba sai ce to wannan hadisin yana nuna kaza kenan ta gaskiya irin wannan yana abin nan gina irin yadda wannan mutumin ya ko hula ba ba kanka kuma kana sauran gaba to kaga irin wannan sai ya sa mutum ko wa- yana yana haramta malami ya ji nishadin karatu duk abin da ya tattaro ke son ya faɗa maka dan ka fa'idanta shikenan kuma ah, ka riga ka karya masa lagonsa ka karya masa nishadin ka sannan kuma akwai masu gaggawa su abin da suke so idan aka ce to wannan hadisin na nuna kaza kenan to wannan abin da suka fahimci hadisin na nuni a kansa ta tsaya ta ga shin wajibi ne wanda za a yi rigima a kai ba wajibi bane mustahabi ne tunda dai hadisin ya ce ya nuna kaza to za a tashi za su yi wa wani tsaya akan hadisin sai je su yi wani mummuna abu da kama gana ce hadisin annabi ce kaza ko me zaka ce ga dubban hadisai waɗanda suka shafi aikin su na yau da gobe da su gyara wannan amma sun makale kan wani abu guda ɗaya da ya nuna wani mustahabi sai a yi ta rigima da su an fahimta ko to wannan duk yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu gyara a fagen neman ilimi da sauransu lokacin da zaka yi tambaya sai ka lura lokacin da ya dace kila abin da kake so ka yi tambaya in kai hakuri mutum zai faɗe shi a cikin karatu kila in kai hakuri hadisi na gaba yana nan amma sai mutum ya ce dole sai ya tambaya shi ma an ji shi to me ranar wannan wannan dai bai dace ba saboda haka ya kamata wato mu dan sassauta saboda eh, mai karantarwar shi ma bil adama ne yadda zai iya damuwa a waɗansu lokutan da sauransu to don saboda haka sai ya kasance mun kiyaye ladubban da ya kamata mu kiyaye dangane da karatu gurgurdan yadda muka kiyaye ladubba wajen neman ilimi muka girmama ilimin gurgurdan yadda Allah zai sa an yi albarka cikin ilimin gurgurdan yadda kuma muka yi a hatsaniya kuma gurgurdan yadda kuma sai kawai mutum ya tashi bai ma san bai fahimta ba ko ya gama rigimar an ji shi ya ce kaza shi ma to kuma bayan kwana biyu ka tambaye shi me aka yi sai kuma mutum ka rasa me ya ce da sauransu me aka yi shekaran jiya nan ko kaza lokacin da aka ce kaza aka ce kaza aka ce kaza sai ka ne ba ka rasa to da haka kullum mu zanto masu girmama juna da kuma girmama abin da muke karantawa na ilimi abu ne mai kima wanda ya fi kowane irin abu kima a duniya to yana bukatan ko mu kimanta shi mu karrama shi kafin mu fahimce shi ba wai gaggawa ake ba sannan in ka ji fatawa sai ka auna me aka ce wajibi ne abin nan wannan abin mustahabbi ne ko ja'izi ne wani akan mutlaqul jawaz in yaji an ce abu kaza ya halatta to shikenan akan wannan halaccin abu kaza din kuma sai je sai yin wadansu abubuwa ba su dace ba ya ribanci wata fatawar shi yasa ku ji ganin lokacin kawai ina shi kyale ku yanzu wannan bayan Allah abin da ya faɗa da zu akwai yadda zai shigar da shi sai zanto ta siga ta ilimi kuma sai a fahimta bayan an kare karatu to malam a dazu an ce wato annabi na bayyana aya wani lokacin yakan bayyana aya to shin yanzu idan mutum ya kasance liman da ya tashi bayyana aya ɗaya ɗin nan a karatun surrance sai ya karanta garin maghdubi alaihim wa dalin shi ya halatta ma musu ce amin ko ga halatta sai amin ba wannan shine fatawarsa amma da ya shigar da ita sai ne banza da shi ya halatta ce amin ko bai halatta ce amin bai mutu ya karanta wannan rabbi la sai ka kyale shi ya gama ta farfasa ta kuna amma tambaya ce mai ma'ana to abin da sa kuma na kiran sa ne shiru na kyale har yanzu kuma kaga wannan tambaya ce wadda take khabi'atun ta ta nazar za ta shiga gargashin bincike na fikihu tunda dai an ce annabi yana sanar da sahabbai aya wani lokaci ko ba a fayyace wata aya ba ko ba a fayyace a fatiha ko a sura ba amma dai ya halatta kajiyar da kowace aya to sai ya kasance liman ɗinka shi sai ya zaɓi jiyar da kai ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ya faɗe ta a zahiri ma mu za su ce amin ko ba za su ce ba ba abin da zai hana su ce amin tunda annabi ya ce idza qala al imam ghayril maghdubi alaihim waladdallin wa qulu amin wancan idza qala dai kaga zarf ne wanda zai fa'idantar da umumi to amma zai dan ka ce haka kawai sai wani ɗan rigimar sai ya tashi je unguwarsu ya haɗa samari sallan azhar sai an zo kawai dan da ya kawo sabon abu ya sho ya haka fitila shi ma kawai sai an zo kawai ne idan siratal mustaqim siratal ladina ba wallahi wajh Allah fa ba dan Allah fa ghayril maghdubi alaihim walad dalin idan ma ya shirya waɗansu ƴan ɗaliban sai ya ba su fatawa su ma waɗansu ya yi wannan su sai sai amin ai ta rigima su ce suna da hadisi da tun da muke fito jawa ba samira bi haza ta ba'in lawal a tarjima akan wannan wannan yanzu in suka wannan ba su da lada wajen Allah ko ta sun kobo wanda sun nufaci abin don su yi din nan su kawo wannan shi kaga irin wannan suka ji ba da fatawan saboda irin wannan shi yasa wani lokacin kuke jin sai mutum ya gamzo fatawa sai kawai in na fahimci ga yadda ta nufa wala Allah ya zanto ba haka yake nufi ba amma in dai na bayyana haka ta nufa ni a fahimta ta zan kyale ta kawai in wuce an fahimta ko yanzu kawai wani kwanaki a biyar da wai ke tambaya cewa aka maka Allah idan an ce idan mutum yana sallah bai kamata bai halatta ba a wuce ta gaban sa ko sai eh ce to kamar mutum yana cikin sallar nafila ni da littafi zan mika abu na can gefen sa idan na mika din na ketara masa sallah sai na ce bai ketara masa sallah ba to yana littafin da nan uwansa sai da ya bari wanda kusa da shi ya fara nafila sai haka ya mika in ban da tsaya ya mika a sauran lokuta mana kaga haka haka haka galibi samari suke wani kuma ce to akar mukan lau ya halatta dai a yi musafaha tsakanin mutane ko manya ne ko yara eh ko manya ne ko yara ya halatta a yi musafaha to shi kenan kawai sai samu dattijo kana abin da assalamu alaikum haka da karfin siya sai ko gaza wai tun da ya halatta a yi musafaha to sai an yi ko ba ka so idan ka ta abin nan ba a ce hadisi to yanzu wannan sai munan zato kake ga hadisin annabi da annabi ta yi musafaha kuma sai sai ta yi rashin kunya sai ta yi da karfi diga diga ta dattijo kuma Allah akalli yanayin yadda za ka yi masa magana da yanayin mika hannun ya kasance akwai nau'i na girmamawa a ciki tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane guda biyu ku karrama su ku ga girman su duk wanda yake da furfura musulmi yace haske ne ubangiji ke ba da shi ga wanda ya ga dama na biyu dukkan wanda yake ma'abucin qur'ani kuma yake kokarin kiyaye dokokin qur'anin gurgudan hali yace ku girmama su yace girmama waɗannan guda biyu yana daga cikin girmama Allah to amma samari tunda an fahimci suna yau baya ganin girman dattijo ko waye wai inna akramakum inda Allah ya tukakum ayar haka ne inna akramakum inda Allah ya tukakum an wanda ka yadda wanda ya fi karamcin ya fi matsayi kenan ko to wa sanar da kai cewa kai da shi yanzu ɗaya kuke ballantana kai masa rashin kunya kai tunda an ce inna akramakum inda Allah ya tukakum sai ka fahimci kenan kai da wani kuma ɗaya ne yanzu ka rushe ayar ma kenan ai yanzu dole kai da wani ya zanto wani ya wani ko ko ba ka da wahayin da ya ce maka kai ne kafi ko shi ne ya fi ko to alal aqalli ya kasance akwai tawadu tattare da kai wanda ke nuna ba kai din bane ba to sai ka zo kai zakar zakar inna akrama kum inda Allah atika kum kana wani abin nan to dan sai su dauki addini duk da wannan duk wannan kuma ana samu daga cikin samari wani komai zai dauka na addini da zafi zafi haka za a yi shi to wannan zafin ko ba shine addinin ba suka fahimci addini ke wanda da an ci abu ya halatta shi kenan wallahi wannan da ya bana maki wai sai da mutum ya fara nafila wai ni ka littafi wai tunda dai ba kitar sallah ba wani kuma an ya halatta yi musafaha wanda ci da kawai na zaune mutum ya je kama shi wai za a yi musafaha dole sai an gaisa ana amfani wannan amfanin Allah shi yasa malamai na da waɗansu suka rinka ba ɗaliban ilimi wahala irin sai ibn kaffan ɗalibai suka ba ku ji ba ranna yana na mara zabi ke faɗa maka ba ku fahimta ba wani malami shi da ɗalibai suka dame shi karnuka ya je a gidansa dalibai sun zo sai suna musu kare wallah malam hadi ita haka ake al'amuran ku haka imam malik sai da rinka daukar irin wannan matakin a guje ka to akar maka laka ga gaba sai sai sai haka zira ma ido tukuna duk sai ka shiga jikin ka kana tukuna to sannan sai bi ka hannu sai ku gaisa a hankali amma akar da guje haka mutum kamar zai ture ka wani shikenan da ya haka sauransu idan ka je wajen ba sai dan yi shiru tukuna har sai ka gama ya ya gama tambayar fa'idar sai bayar da ansa saboda sauran jama'a su fahimta kai dai ka haska fitilar amma kai ba za a maka bukatan karto na gaggawar haka da sauri shi ne yake ce masa ya abal jawaba fama yuraja'u haibatan wasa'iluna nawakisul azqani izzul waqari wa izzu sultani tuqa fa huwa al-muta'u wa laysa za sultani yake cewa har kawai kai ki bada ansa yace fa ma yurada'u haibatan saboda kwarjinsa ko ba za ka saki tambaya ba wasailuna nawakisul azqali a lokacin masu tambaya kuma kowa sai ya shiru tukuna sai an nasu sai ba da ansa yace izzul waqari yace mutunci ne Allah ba shi na natsuwa wa izzu sultanut tuqa da mutunci na takawa yace fa huwal muta'u haka ake bin sa walaysa za sultani alhali ba shine mai mulkin garin ba saboda waɗancan halayen da ya karanta na Imam Malik ibn Anas